بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا أزيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ankabut karatunmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta takwas bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da al'amarin iyaye wa wasain al'insana bi walidaihi husnan Allah ya ce mun yi wasiya wa ɗan adam game da al'amarin iyayensa ya kyautata musu iyakar kyautatawa kyautata ma iyaye wata gada ce da idan mutum ya tsare to zai tsira a duniya kuma zai tsira a lahira mun ji ayoyi a cikin alkur'ani wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi ta biyo bayan hakkokinsa na kaɗaita shi da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya da kuma biyayya mai iyaye. Mun ji bayanai daga manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shafi haƙƙi na iyaye. Kyautata ma iyaye, kyautata ma kai ne. Kyautata ma iyaye, kyautata ma rayuwa ce. Kyautata ma iyaye, kyautata wa makoma ce. to amma sai Allah ya ce wa in jahadaka litushrika bi Allah ya ce idan suka yi kokari su tursasa maka kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun kan abin da baka da ilimi a kansa ma'ana babu dalili a kansa fala tuti'huma Allah ya ce to karka musu biyayya domin kowa akwai iyakarsa kowane mai iko akwai iyakarsa iyaye su ne suka fi girman hakki akan ‘ya'yansu to amma akwai iyaka iyakan shi ne hakkin Allah wa in jahadaka litushirika bi ma laysa laka bihi ilmun Allah ce idan suka nemi su tursasa ka akan kai shirka da ni da kuma baka da ilimi a kansa ma'ana babu dalili a kansa fala tuti'huma Allah ce to karka musu biyayya ba a biyayya ma kowa akan saba ma Allah ba a biyayya ma kowa akan saba ma Allah hakkin Allah hakkin Allah ne shi kadansa dukkan hakkoki da suka keɓanta ga Allah subhanahu wata'ala to ana keɓantan Allah da waɗannan hakkoki ne shi shi kaɗansa. Allah ya ce, Ilayya marji'ukum dukkan kuma komanku gare ni yake, fa'unabbi'ukum bi makuntum ta'amalun, Allah ya ce kuma zan ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwa wato bayan an koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan Allah zai ba mu kowa kuma labarin abin da ya aikata Allah ya samu dace amin to yau za mu tashi a farkon aya ta tara Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai lanudkilannahum fi salihin Allah ya ce wallahi za mu shigar da su cikin salihan bayi a ranar alkiyama yana daga cikin arziki da za ka yi a ranar alkiyama ka ganka a cikin tawagar annabawa da manzannin Allah Eh, wa man yuti illaha war rasula ومن fa ulaika يطع الله والرسول فأولئك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والش والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula duk wanda yayi da'a wa Allah yayi da'a wa manzon Allah Allah ya ce to irin waɗannan da suka yi da'a fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to ranan alkiyama suna tare da waɗanda Allah ya ni'imtar da ni'imominsa a kansu minan nabiyyin daga cikin annabawa wasiddiqin da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da salihai wa hasuna ula'ika rafiqa Allah ya ce ya kyautata an dace waɗannan abokan zama eh ka sanna daga cikin ribar shiga aljanna shine zaka haɗu da manzon Allah yana daga cikin ribar shiga aljanna mafi daɗin gidan aljanna da ka ga Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة Allah ya sa muna da rabo amin
to Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani kuma suke ayyuka nagari lanudkilannahum fis salihin Allah ce za mu shigar da su cikin salihan bayi za su yi rayuwa a cikin salihan bayi annabawa ne manzanni ne shahidai ne da dukkan mutanen kirki mutanen arziki Allah ya ce kuma ya kyautata a ce waɗannan su ne abokan zamanka Allah ya datar da mu amin akwai wani gida da aka yi shi shine a ƙarshen a ƙarshen gidajen aljanna fulo na ƙarshe kenan eh sai aka mai suna alwasila annabi ya ce idan aka idar da kiran sallah idan kun ji ladan na kiran sallah annabi ya ce ku faɗi irin abin da ladan yake faɗa annabi ya ce idan an gama ku mun salati sai ku roƙa mun Allah wasila gida ne da Allah ya gina sai ya ce wa mutum ɗaya ya gina wa. annabi ya ce arju an akuna ana huwa نعم annabi ya ce ina fata gidan nan nawa ne ai za ka nema masa Allah to mawa za a bawa ko za ka shiga takarar gidan arju an akuna ana huwa annabi ya ce ina fatar ni ne wannan annabi ya ce kuma duk wanda ya dukufa wajen roƙa mun Allah wasila idan na dace annabi ya ce hallat lahu shafa'ati annabi ya ce ni kuma sakayyan da zan mai hina cece shi e shi yasa kauyanci ne kaga ana kiran sallah mutane suna surutun su e wata dama ce ta zo ka amsa kiran sallan idan an gama ka yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi in an gama ka roƙa wa annabi wasila ba ita bace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma yawo annabi ya ce ni kuma zan cece ka ranar alkiyama eh Allah ya samu dace amin
to sai Allah ya ce ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين Allah ya ce wa minan nasi Allah ya ce daga cikin mutane yanzu kuma karatu ya dawo kan munafukai waɗanda addinin ba ana yin sa bane don Allah an kulle kafirci a cikin zuciya an bayyanar da musulunci suna tare da musulmai dare da rana amma su suke cin kafan musulmai akan dukkan al'amarin addini Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane mai ya ƙulu amanna billahi wadda ke cewa mun yi imani da Allah fa'iza uziya fillahi Allah ya ce amma idan aka cutar da shi aka cutar da su akan al'amarin Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah Allah ya ce sai su sanya wannan cutarwa da aka musu wadda ta shafe su daga wajen mutane Allah ya ce sai su mai da ita kamar wata azabar Allah Allah ne kawai idan ya dirkaki bawa da azaba akwai inda zai tsere? Amma idan mutum ya matsa ma abocin ka koma Kano ba shi kenan ba? Allah ne duk inda ya nufe ka babu inda za ka tsira. Allah ya ce, To, suna cewa mun yi imani, fa'iza uziya fillahi, amma in aka cutar da su akan al'amarin Allah, akan al'amarin addinin Allah, ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai su me da wannan cutarwan mutanen kamar wata azabar Allah Allah yace wala in ja'a nasrun min rabbika amma idan nasara ta zo daga wajen ubangijinka la yaqulunna inna kunna ma'akum Allah ce zaka ji yana cewa ai muna tare da ku ba munafirci kenan ba yawwa dama yana daga cikin manufofi ƙudurce-ƙudurce na munafukai waɗannan kuma ba a rasa su har abada a cikin addini yana daga cikin ƙudurin munafiki abinda yake ƙullewa a ransa shi bayi da bukatar a tsangwame shi akan sha'anin addinin Allah jama'a mun fahimta? ya yarda a kan jam'iyyarsa a zage shi a fito a yi kare jini biri jini ya yarda a kan kare hakkin ɗan adam a faɗi komai a kansa ya saya amma bayi so a ce wane mai ra'ayin addini wannan ɗaya ce daga sifatin munafirci zai iya shanye kowace irin bakar magana a kan siyasa amma duk abin da ya shafi addini to bayi so a ce ya yi laifi wa mutane to addini kuma akwai wadda ya bari ne? ai Allah ya shar'anta addini ne domin a gyara kowa domin a gyara komai yadda kake jin ayoyi masu zafi akan masu cin riba ayoyi masu zafi akan mazinata ayoyi masu zafi akan dukkan wani rashin gaskiya haka kuma za ka ji ayoyi masu zafi akan lalatattun malamai to inda yar gida ce da za a taɓa malamai ba za a taɓa su ba ba za a taɓa su ba saboda haka idan aka koro ana magana akan azzaluman shugabanni sai ka ji kaman karatun duka akan su ya ƙare in aka juyo kan mugayen 'yan kasuwa haka ne ba in aka to kan kowa ƙur'ani sai da ya daidaita sahuma kowa saboda ka wauta ne wai ka ce karatun nan da ni ake yi Ha, to da kai ake yi mana akwai wadda karatu baya yi da shi ne wallahi mu ma da kaga muke karatun nan shanyewa kawai muke yi haka ne haka ne wata ayar in ta zo kawai sai dai ka musuke jama'a mun fahimta haka addini yake kowa ake gyara mishi an zo ne kuma dama a shiryas da mutane an zo ne a daidaita sahu ma kowa to shi munafiki duk abun da yake zai taba shi ta bangaren addinin Allah bai su bai su fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah komai shi ya yarda a rayuwa komai amma bai so a jingina shi da mai riko da addini kin haka yake yi kyama yake yi randa kuma hakan ya faru to ya shiga cikin tasgaro ai a suratul hajji Allah ya ce wa minan nas man ya'budu Allah ala harf ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke bauta ma Allah suke musulunci da wata manufa fa in asabahu khairun itima annabihi idan alkhairi ya same shi aka dace to zai natsu yanzu addini zai yi hannu bibbiyu wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi Allah ce amma idan wata fitina ta shafe shi sai ya juya akan digadigansa akan fiskarsa Allah ce kasira duniya wal akhira Allah ya ce yayi asaran duniya yayi asaran lahira Allah ce zalika huwal khusranul mubin wannan kuma shine asara bololo a ce iya abin da kake dako a musulunce shine riba amma duk abin da zai zo mai ɗaci na musulunci za ka gudu ka bar musulunci Allah ya ce an yi asara jama'a mun fahimta? idan wata fitina ta taso idan wata jarrabawa ta taso to nan sai ya zare hannu akan musulmi sai ya zare hannu akan addinin musulunci wani wannan hijab da kake gani da Allah ya shar'anta mata su saka ‘ya'yansa matansa ba su sakawa ne saboda kar a ce mai tsatsauran ra'ayin addini kuwa an yi asara in ba a zage ka akan addini ba ai za a zage ka akan jam'iyyarku haka ne ko ba haka ba in ba a zage ka akan addini ba za a zage ka akan siyasa haka ne ko ba haka ba haka ne yana daga cikin sifa ta munafirci da munafukai suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da shi shine kullum suna tare da musulmai kullum ana sallah da su kullum ana azumi da su amma kullum dako suke su ga ta ɓace wa musulmai E shi munafiki haka yake shi munafiki haka yake a ga ana hidimar addini ana waɗansu abubuwa a duk abu inda a kira sunan musulunci a gun wallahi ransa ciwo yake baya so baya so yanzu wannan magana da ake na hutun azumi da aka bayar ko an ba da hutun azumi wa 'yan makaranta ƙungiyar kristoci suna ta magana wallahi ka bar ta maganan kristoci munafukan musulmi ma bai musu daɗi ba Allah ina gama wallahi suna nan su fito su yi magana ne za su ja ma kansu jarfa amma wallahi abun bai musu daɗi ba me akan azumi za a ba da hutu amma ya fi shekara arba'in yana hutun lahadi bai taɓa damunsa ba bai taɓa damunsa ba bai taba jin kuma matsala ba ce wannan ita ce matsalar jama'a haka ne ko baka ba to shi munafiki haka yake idan suka ne na addini to yana so idan ci gaba ne na addini ba ya so kuma da shi ake cewa a daidaita sau haka ne haka ne Allah a cikin alkur'ani ya ce in tusibuka hasanatun tasu'uhum تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah kuwa da martani ma قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ستربصوا إنا معكم متربصون Allah ya ce in tusibuka hasanatun tasu'uhum Allah ya ce idan alkhairi ya same ka sai ya bakanta musu rai ana tare ana tare amma duk lokacin da suka ga nasara tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk lokacin da suka ga nasara tattare da musulmai Allah ya ce sai ransu ya ɓaci sai abun ya musu zafi wa in tusibuka musibatun ya ƙulu ƙadi a kazna amurana min ƙoblu wa ya tawallau wa hun farihun Allah ce amma idan wata fitina wata jarrabawa ta same ka ko ta samu musulmai Allah ce sai su juya su je suna camu dama tuntuni mun ɗauki matsaya dama mun ce musu kar su yi mun ce musu kar su je Allah ce sai su juya suna farin ciki wa in tusibuka musibatun idan musifa ce ta shafe ka an je yaƙi sai aka karkashe musulmai wata jarrabawa ta faɗo wa al'ummar musulmai ya ƙulu Allah ce za ka ji munafukai suna cewa ƙadi a kazna amurana min ƙablu dama mu mun ɗauki matsayar mu tun tuntuni ba da mu bi shi ba ba da mu bi shi ba wa ya tawallau wa hun farihun Allah ce za su juya suna farin ciki ƙul Allah ya ce ka ce musu lan yusibana illa ma kataballahu lana Allah ya ce ka gaya musu ba abin da zai same mu a rayuwa sai abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana shine majibancin mu wa alallahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah mu'minai suke dogara ma'ana mu'minai su dogara ga ubangijin su Allah sai ya ce qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn Allah ce ku yi ta zuba ido ba za ku ga komai ba sai ɗayan biyun alkairan nan ko dai addini ya yi nasara a kan idonku baƙin ciki ya kashe ku ko kuma a kashe mu a kan addini shi ma riba muka ci akwai faduwa a cikin ɗayan biyu babu babu hal tarabbasuna bina illa idal husnayn Allah yace ka gaya musu ba abinda za ku gani sai ɗayan biyu ko dai a idon ku musulunci yayi nasara yayi galaba ko kuma mu ko kuma rayukan mu su bar jikin mu muna kare addini kowane ɗaya daga cikin biyun nan alkhairi ne wa nahnu natarabbasu bikum Allah ce ku kuma mun zuba muku ido an yusibakumullahu bi azabin min indihi Allah ya same ku da wata azaba daga wajensa au bi aidina ko kuma da hannayenmu mu dandana muku kudar ku fatarabbasu ku je ku yi dako inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna dako da mu da ku a ga wane ne zai mummunan karshe wada duniya ce damuwarsa iya damuwarsa duniyarsa bai ji tsoron yayi zai kare ba kai da karki addini ne zaka ji tsoron karshen ka to haka suka yi ta yi haka suka yi ta yi cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da za a tafi tabuka suka yi ta kulle-kulle bayan an gama shirin fita duk suka jaye jiki bayan sun ƙi zuwa kuma suka ci suka ci gaba da zuga mutane kar su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam munafiki munafiki su ba su je ba kuma suka ci gaba da zuga mutane yanzu za ku bi shi har ta buka wannan tafiyan ɗaruruwan kilomitas a wannan zafin ranan gashi ba wani abin hawa ba babu wani abinci Allah ya ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu wa karihu an yujadil وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون الله يتي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله Allah ya ce waɗanda suka ƙi bin annabi sallallahu Alaihi wasallam sun yi farin ciki da zamansu a gida bayan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fita zuwa ta buka. wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Allah yace sun kifir su yi yaki don daga kalmar Allah da rayukansu da dukiyansu wa qalu har ma suna gaya wa sauran muminai la tanfiru fil har kar ku yadda ku fita a zafin ranan nan qul Allah yace ka gaya musu naru jahannama ashaddu harra Allah yace ka ce musu jahannama tafi rana zafi Allah ce ba kuna tsoron fita a rana ba Allah ce jahannama ta fi rana zafi laukanu yafqahun Allah ce ina ma da da su fahimta falyadhaku qalilan walyabku kaseeran ai fasayadhakuna qalila fasayabkuna kaseera Allah ce za su yi dariya dan kadan Allah ce za su yi kuka mai yawa da su yi dariya ɗan kaɗan ba annabi ya tafi da sahabbansa ba sun dawo gida suna dariya suna musu kallon sun jefa kansu a cikin kunci Allah ce wannan dariyar da da su yi a duniya ‘yar kaɗan ce Allah ce kuka yana nan yana jiransu jaza'an bi makanu yaksibun sakamakon abin da suka aikata to duk inda ka duba al'amari na munafiki shi haka yake wannan fa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke yi wa wa qalu la tanfiru fil har suka je suna zuga mutane kar ku ku fita a zafin ranan nan annabi ya ce a fita ka ce kar su fita a zafin rana shi kuma ya fita jama'a mun fahimta to dama su addinin musuluncin suna yin sa ne kan wata maslaha tasu idan musulunci ya yi nasara aka samu gagarumar nasara to suna tare da musulmai idan ta ɓaci sai su jaye jiki su yi dariya wa musulmai sai su jaye jiki su yi dariya wa musulmai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi umra da sahabbansa wadda wannan umrar ce ta rikide ta koma sulhul hudaybiya bayan shekara shida da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya shirya cewa to zai zo ya sauke umra a makka sahabbai suka yi gangami suka taho tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce to duk wanda yake da sarari ya fito a tafi aje a yi umra to sai suka koma gefe suna mitin yanzu mutanen da kuka fito daga makka da kyar da ɓuya sai mutum ya saci jiki ya fita yanzu kuma da ku kai kanku makka suka ce alhamdulillah magana ya ƙawa kun gane lissafin shi munafiki bal zanantum allan yanqalibar rasulu wallazina amanu
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا الله يتشي بل ظننتم الله ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا الله يتشي كن يزتو manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muminai sahabbansa ba za su sake dawowa cikin iyalansu ba har abada Allah ce zaton su kenan ku da kuka fito daga makka da kyar suka ce to mun gode wa Allah yau gashi za su haɗa kansu su mayar makka a musu kisan kiyashi wai annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya a tafiyar kana tsammanin da a kashe shi amma kana kana murna shi munafiki haka yake bal zanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minun Allah yace kun yi zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai ba za su taba dawowa Madina ba ila ahlihim zuwa ga iyalansu abadan har abada wa zuyyina zalika fi qulubikum aka kuma kayatar muku da hakan a cikin zukatanku wa zanantum zanna sau'i kuka yi mummunan zato ma Allah wa kuntum qauman buran Allah ya ce kuka zan mutane halakaku to shi munafiki har manzon Allah bai bari ba jama'a muna ji aka je aka yi sulhu sulhun da ta zama ita ce kuma fatahi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da sabansa an dawo madina munafukai suna gida to da suka ji ɗuriyar dawowan annabi sallallahu alaihi wa kuma sai suka je suna ta bashi uzuri na abin da bai sa sun ɗawowa سيقول لك المكلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا أموالنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا الله يتي سيقول لك المكلفون من الأعراب Allah ya ce waɗannan da suka ƙi binka zuwa Makka daga cikin larabawan ƙauye, Allah ya ce idan ka dawo gida, da su zo suna baka uzurinsu. Shagalatna, amwaluna, wa ahaluna fastaghfir lana suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce an dawo lafiya an dawo lafiya suka ce mishi shagalatna amwaluna wa ahaluna ya rasulullah mun shagaltu ne iyalanmu da dukiyanmu su suka shagaltar da mu har na shirya zan fito sai aka ce mun dana ba lafiya manzo Allah har na shirya zan fito sai aka ce mata ta ba lafiya manzo Allah har na shirya zan fito sai aka ce mun dana ya bata kaga tafiya ba zai yiwu ba har na shirya zan taho sai aka ce mun dabbobi na sun watse a jeji kafin mu taro su kuma kun tafi fastaghfir lana ka nema mana gafaran Allah Allah yace yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah yace suna faɗan abinda ba shi a bakin su abinda ba shi bane a zuciyarsu amma kun ga a baya ai Allah ya ce murna suke annabi da sahabbai an tafi an tafi kenan to amma da kuma ya dawo sai gashi sun zo suna kawo uzuri na abin da ya hana su zuwa har suna cewa ya nema musu Allah gafara ya na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim Allah yace suna faɗa akan harshen su abinda ba shi bane a cikin zukatansu kulka ce musu faman yamliku lakum minallahi shay'an in arada bikum naf'an aw arada bikum darran Allah yace ka tambaye su waye zai iya mallaka muku wani abu a gun Allah idan Allah ya nufe ku da wata cutuwa ko wata amfani ko wani amfani waye zai iya hana amfanin ya same ku wane ne kuma zai iya hana wannan cutuwar ta shafe ku balkan Allah bima ta'amaluna kabira Allah ce duk na san abin da suke to ka san Allah kuma ai ya san munafikai tun dawowa da aka yi daga hudaybiya ina ba su je su ba ko har kuma sun yi tunanin annabi da sahabbansa sun tafi sun tafi kenan yanzu an dawo suna kawo uzuri to Allah sai ya ce ma annabi to yanzu duk wani yaƙi da za ku yi nasara kawai da ku samu da ganima ya ce kuma ganiman kwana-kwanan nan da da a samu na kai bara Allah ya ce kuma duk wanda bai tafi wannan umuran ba baya cikin wannan ba an yi maganin munafiki ba tun da dama aidon maslaharsa ne yake yi Allah sai ya ce to yanzu kuma ya yaƙe-yaƙe da musulmai da su yi Allah ce na lamunce muku nasara kuma duk yaƙin da za a yi za ku samu gagarumar ganima shine wa'adakumullahu maganima kathiratan ta'khuzunaha maganima kathiratan ta'khuzunaha wa kana Allahu azizan hakima wa'adakumullahu maganima kathiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi maganima kathiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما Allah ya ce wa'adakumullahu maganima kathiratan Allah ya ce na muku alkawari Allah ya muku alkawarin ganima mai yawa da za ku samu fa'ajjala lakum hadhihi Allah ce to sai Allah dan gaggauto muku so min tabi na kai bara to yanzu sun ji ga ganima a kai bara gashi kuma an sa ranan tafiya kai bara gashi kuma Allah ya ce duk wanda bai tafi sulhul hudaybiya ba ba shi a kai bara kuma dama ai don abin duniya ake yi to sai suka zo suka samu annabi sallama suka ce daga yanzu babu fashi daga yanzu ya ce ai Allah ne ya ce kar mu tafi da ku sai ya ƙulu lakal mukallafu na idan talakatum ila maganima litakuzuha انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل فسيقولون تحسدوننا بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا Allah ya ce, sai ya ƙulul mukallafuna idan ɗalaƙatun ila maganima lita aku zuha. Allah ya ce, waɗannan da suka ƙibinka suka zauna a gida, suka yi ta mummunan fata, Allah ya ce wa annabi to yanzu za ka ji sun fara faɗa, idan ɗalaƙatun ila maganima in kun tafi ɗebo ganima, zaruna na tabi'ikum. za su ce ku bar mu mu ma mu bi ku Allah ce za su zo su gaya maka kan su fara zuwa Allah ya gaya wa manzon Allah sai ya kulul mukallafuna idan talaqatum ila maganima lita'khudhuha Allah ya ce zaka ji waɗannan da suka zauna a gida suka ki bin ku zuwa yaƙi lokacin da za ku fita zuwa ɗebo ganimominku za su ce zaruna na tabi'ikum ku bar mu mu bi ku yuriduna an yubaddilu kalamallah Allah yace suna so su canza maganar Allah ba Allah yace ba za su je ba to suna so sai an warware wannan maganan sun je qul Allah yace ka gaya musu lan tattabi'una ba za ku taba bin mu ba kadhalikum qala Allah min qablu haka Allah yace tuntuntuni ba mu ba ku fasayaquluna bal tahsudunana Allah ce zaka ji suna cewa kuna mana hasada ne yo in banda munafiki zai ce annabi na mai hasada amma kun fahimci munafikan nan da kyau ko to haka fasayaquluna bal tahsudunana Allah ce za su ce hasada ake mana can da suka ga za a ritsa da musulmai sun noke nan da suka ga da a samu ganima to suna cewa ma hasada ake musu akan an hana su zuwa jama'a mun fahimta suna nan a cikin musulmai duk abin da za a yi a tatile musulunci a tatile musulmai da su ake haɗa kai domin cin kafan musulmai lokacin da banun nabir suka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yayi attacking ɗinsu yace to su bar madina domin dama manyan ƙabilun yahudawa guda uku suke zaune a madina akwai banu ƙuraiza akwai banu ƙainuka akwai banu nabir wannan suratul hashiri ta sauka ne akan kissan banu nabir yunkuri suka yi na kashe annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo ya gaya mishi ya ce mishi kabar anguwan nan anguwansu ya je akan su tattauna akan wata matsala ta diya to suna ganin annabi da sahabbai ‘yan kaɗan da suka rako shi sai suka fara yaɗawa tsakaninsu ku yi amfani da daman nan ba za ku sake samun wata dama irin wannan daman ba kawai a ritsa da shi in an kashe shi komai ta fanjama-fanjam sai mala'ika jibila ya zuci mishi ka fita annabi sai ya fita yana isa cikin garin madina ya ce masahabbansa a je a yi atakin anguwar aka je aka killace ta to sanadiyar koransu a madina kenan to lokacin da za a kore su a madina wallahi waɗannan munafukai sai suka je suna zuga su kar ku fita masu gir haka babin yake duk wannan walakanci da kaga ake ma musulmai akwai lalatattunsu a ciki wallahi akwai lalatattunsu a ciki akwai lalatattunsu a ciki ai shine Allah ya ce alam tara ilal ladina ألم nafaqu تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون Allah ya ce, Alam tara ilal ladhina nafaku Allah ce kai mai karatu ko sauraron karatu? Allah ce baka ga abin da ya faru ba? Na waɗanda suka yi munafurci? Ba ka da labarin munafukai? Allazina nafaku wadda suka yi munafurci Allah ya ce ya ƙuluna li'ikwanihim allazina kafaru sai suka je suna gaya ma ‘yan uwansu kafirai min ahalil kitabi daga cikin ahalil kitabi su ne banun nabir dama ai da munafiki da kafiri wane da kani ya kuluna li'ikwanihim allazina kafaru Allah ya ce sai suka je suna gaya ma ‘yan uwansu kafirai min ahalil kitabi daga cikin ahalil kitabi la'in ukurijitum lanakurjanna ma'akum suka ce musu kwantar da hankalinku idan dai an ce za a kore ku a madina to sai dai mu tafi tare jama'a mun fahimta eh dai mu tafi tare wala nuti'u fikum ahadan abadan suka ce kuma ba za mu yi ma wani da'a akan a walakanta ku ba da wa suke yi manzo Allah munafiki kenan eh wala nuti'u fikum ahadan abadan har abada wani ba zai sa mu walakanta ku mu walakanta ku ba kuma ba za mu goyi bayansa ba wai fa duk wannan da annabi suke shi munafiki haka yake shi yasa lokacin da aka yi sulhul hudaybiya daga cikin sharadin da kafirai suka sa wa musulmai idan mutum musulmi ne ya ridda ya dawo wajenmu to ba ruwanku da shi ba da ku yi bikonsa ba idan kuma namu ya musulunta ba za ku yadda ku karɓe shi ba annabi ya ce a sa hannu hankalin sahabbai ya tashi sai na abubakar ya ce manzo labarin ɗanganka kafin a sa hannu ya ce yanzu wannan sharuɗa na arna na ƙasƙanci za mu karɓa annabi ya ce mishi aini manzon Allah ne ya ce kuma Allah ba zai tozarta ni ba a sa hannu sannan ba za ku shiga makka ba a wannan karon a koma sai baɗi a dawo annabi ya ce a sa hannu mun yadda umar ya ce manzo labarin ganka hankali ya tashi Allah da kanshi ya ce sai da na saukar da natsuwa tukuna umar ya ce manzo Allah makkan nan idan muka ce za mu shiga da karfin tsiya ba za ta shigo bane annabi ya ce za ta shigo ya ce manzo Allah mutanen nan idan sun karkashe mu asara muka yi annabi ya ce ba mu yi asara ba ya ce to me yasa ake ta hannu akan abin nan ya ce mishi ai ni manzon Allah ne ba karshe ba kenan daga baya annabi sai ya zo yake warware musu da ya zo kan duk wanda ya ridda ba za ku zo ku bi shi ba annabi ya ce to wadda ya yarda me ramu da shi me ramu da shi yace wace tsiya kuma zai zo ya kulla mana babu santsin takalminsa ne ya ja shi waɗancan da aka ce su kuma in sun musulunta ba za ku karɓe su ba to duk wanda ya musulunta daga daga makka ya tafi madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi a'a mun yi sharadi da mutanen makka ba za mu karbe ka mu zauna a cikin mu ba yace to shikenan shikenan sai ire-iren su sai suka je suka yi daba tsakanin makka da madina suka hana arnan nan sakat ba wanda ya isa ya wulga suka ma annabi to fa mutanen ka yace a ai mun yi da ku ni ma ba ruwana da su sai suka fahimci ba zaman su lafiya a danka su a hannun annabi eh eh sai suka ce to mun baka su don Allah ai musu fada jama'a mun fahimta to shine suka ce wala nu'i'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum kuma suka ce ma wa'annan kafiran idan kuma za a yaƙe ku to za mu shiga faɗan mu taya ku wannan fa wadda ake sallah ne tare da su suka koma can anguwan arnan suke gaya musu la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum in an ce za a fidda ku a Madina ba zabi to za mu tafi tare da ku mu ma ba za mu iya zama a Madina babu ku ba wala nuti'u fikum ahadan abadan kuma duk hukuncin da aka ce za a hukunta ku ba za mu yi da'a ma wani akan haka ba wa in qutiltum lanansurannakum in kuma an ce za a yaƙe ku to za mu shiga muku faɗan Allah sai ce wallahu yashhadu innahum lakadhibun Allah ce la ƙarya suke musu la in ukriju la yakrujuna ma'ahum Allah ya ce in za a fidda su a Madina ba da su bi su su fita tare da su ba wala in kutilu la yansurunahum in kuma za a yaƙe su Allah ce ba za su taimaka musu ba kuma hakan aka yi an kore su ko ba kore su ba sun bi su to shi munafiki haka yake munafiki haka yake inda aka je aka yi yaƙi in an kashe musulmai idan a sai da mu gaya musu in gaya musu kaza kaza kaza kaza wato inda shi munafiki duk abu in ya shafi musulunci sai kaji yana wani kushal akai yana kushal akan abu amma abu in dai na kafirci ne babu ruwansa babu ruwansa kuma duk wanda yake da wannan aqida ta munafircin Allah sai ya fito da mai tasafi shine am hasibal ladhina fi qulubihim maradun allan yukrijallahu abganahum في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم Allah ya ce am hasibal ladhina fi qulubihim maradun shin yanzu wadda zuciyarsu take dauke da cuta na munafurci tsammani suke yi allan yukrijallahu abganahum Allah ba zai fito da mai tasfili ba sada ko kai ne kaji kana da irin wannan ɗabi'ar ko kai ne kaji a ranka abubuwan musulunci bayi burge ka nasarar musulunci bayi burge ka ci gaban musulunci bayi baka sha'awa amma na arna yana baka sha'awa to ka samu matsala ko kuma idan musulmai sun samu tasgaro to a gun samun tasgaron ne kake jin daɗi eh haka ne ai shi yasa da Allah ya zo musu hukunci Allah ya ce wa annabi istaghfir lahum استغفر أو لا لهم تستغفر أو لهم.
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istaghfir lahum ka nema musu gafara aw la tastaghfir lahum ko kar ka nema musu gafara duk daya in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum Allah ya ce in zaka nema musu gafara sau 70 Allah ya ce Allah ba zai gafarta musu eh Allah ya yi fushi eh sannan bayan an tafi tabuka da suka ce latan firofil har ya ce fa'in raja aka lahu ila ta'ifatin minhum فإن رجعك fasta'azanuka الله lil إلى khuruji
طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين Allah ya ce fa'in raja aka lahu ila ta'ifatin minhum idan Allah ya dawo da kai zuwa wani yanki daga cikinsu fasta'azanuka lil khuruji sai suka nemi izininka da su- za su bi ka nan gaba in za a fita suna so su bi ka faƙul ka ce lan takhruju ma'iya abadan har abada ba za ku sake fita da ni ba walan tuqatilu ma'iya aduwan kuma ba za ku sake yakan wani abokin gaba da ni ba Allah ce har abada Allah ce ba ni ba ku har abada ba ni ba ku wannan halartan karatu da waɗansu abubuwa da sauransu ayyukan alkhairi wallahi akwai wata zare ce da bata yanke tsakaninka da Allah ba Allah malam Eh. idan alaƙarka da Allah tana da kyau ko akwai saura to yakan nufe ka da wani al'amari nashi idan alaƙar ta yanke nesan ta ka yake yi kwata-kwata da hidimarsa da hidimarsa yanzu ba gashi waɗansu sha'awa suke a gina masallatai da makarantu a cikin al'umma ba wallahi waɗansu wuraren fim suke so a gina a tsakanin al'umma I- iya tunaninsa yayi za a yi a samar da wani industry a cikin garinku haka ne kuma zai iya kashe komai akan haka eh Allah ya samu dace Allah ya ce wala in ja'a nasrun min rabbika idan nasara ta zo daga ubangijinka la yaqulunna inna kunna ma'akum Allah ya ce zaka ji yana cewa lalle mu muna tare da ku Allah ya ce awalaysa Allahu bi a'lamu bima fi suduril alamin yanzu Allah ba shi bane mafi sanin abin da ke cikin zukatan mutane Allah ai ya san munafirci ne Allah sai ya ce wala ya'lamanna Allahu allazina amanu Allah zai bayyanar da waɗanda suka yi imani ta hanyar jarrabawa wala ya'lamanna almunafiqin kuma Allah zai bayyanar da munafikai to haka ne sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu Allah ya sa mu dace to jama'a sai mu kwana ana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk